الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na littafin muwadda wanda muna nan cikin kitabul bayo wato bangaren da ke magana akan cinikayya za mu tashi kan babi ko matsala ta ashirin ƙarƙashin kitabin ma yi kurahu min bai'i ta'ami ila ajalin abinda ba a so dangane da sai da abinci zuwa wani lokaci zuwa wani ajali wato wani lokaci ya halatta a sai da abinci ko wani waninsa bashi zuwa wani ajali sai da akwai sura ko yanayin da haka ɗin zai zama ba a so to wanda ba a so ɗin ko yanayin da zai zo da ba a so ɗin shi ne za a yi bayani a nan. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينحيان أن يبيع الرجل هنثة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب يحيى يا كربو daga Malik Malik ya karbo daga Abu Zinad malaminsa Abu Zinad Abdullahi dan Zakawan kenan cewa ya ji sai ɗan musayyab ya ji sa'id a tuka duba da takan wurin haskula akwai to kawon to ya ji sa'id ɗan musayyab da suleiman ɗan yasar manyan tabi'ai yan hayani suna hanawa suna cewa babu kyau suna hanawa an yabi ar-rajulu hindatan bi zahabin mutum ya saida alkamarsa da kuɗi na zinari kuɗi da ake nufi ila ajalin zuwa wani lokaci da za a biya shi mutum ya sai da alkama ga wani akan zinari wato tsabar kuɗi ila ajalin zuwa wani ajali summa yashtariya bizahabi tamran wato ya sai da alkamar tasa akan za a biya shi da kuɗi kuɗin zinari ko ma wani irin kuɗi ne kuɗi da ake nufi ya sai da alkamarsa da kuɗi na zinari da aka ba da misali da shi a nan amma bashi ne zuwa wani lokaci za a biya shi za a biya shi kuɗinsa sun maye shi tariya bizahabi tamran sannan da wannan kuɗin da wannan kuɗin sai ya sayi wani wato ya sayi dabino ƙabla an ya ƙabi da zahaba kafin ya karɓi zinari wato mana ya sai da alkamarsa bashi za a biya shi da kuɗi amma dai zuwa wani lokaci ne ba nan take aka biya shi ba. To, sai ya musanya maimakon a bashi kuɗinsa sai ya ce a bashi dabino madadin kuɗin nasa tun ba a biya shi kuɗin nasa ba kuɗin alkamar tasa ba biya shi kuɗinsa ba na alkamar sai ya juya kuma cewa wanda zai bashi kuɗin ya bar bashi kuɗi ya bashi a dabino madadin kuɗin nasa kafin ya karɓi kuɗin to suna hana yin haka da ya sai da alkamarsa abinda suka fahimta ya sai da ita bashi to dole a haƙura zuwa lokacin da za a biya shi kuɗinsa kuɗin ya zo hannu in kuɗinsa ya zo hannu to in yana son ya sai dabino a hannun wanda ya sai alkamarsa zai iya yi sai ya mayar masa da kuɗin su yi cinikin da za su yi na dabino babu laifi amma dai kafin ya bashi kuɗinsa da suka yi cinikin alkama da shi kafin ya bashi wannan kuɗin sai ya canza cewa madadin kuɗin to a bashi dabino to an hana wannan a takaice dai abin da suke faɗa shine in ya sai da alkamarsa bashi to ba zai canza wato kuɗin da za a biya shi na alkamarsa madadinsu a bashi dabino ko wani abu ba sai an biya shi kuɗin tukuna to sai ya ƙulla ciniki da wanda ya sayi alkamarsa ya sayi dabinonsa amma ba kafin a bashi kuɗinsa ba shi ne dai abinda magana take nufi wa da sani an malikin an kasirin ne farkadin daga malik daga imamu malik daga kasir dan farkad almadani wanda ke sika ne tabi'i ne annabi sa'ala ababakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm ya tambayi wani tabi'in da ya girme shi muhammad abubakar dan muhammad dan amr dan hazm anir rajuli yabi'u da'ama min ar-rajuli game da mutumin da ya sai da kayan abinci, kama alkamar da aka yi misalinta a wancan asarin, minar rajuli, mana ilar rajuli ake nufi, ya sayarwa wani, abincinsa ne alkama ce, hatsi ne shinkafa ce, koma menene dai, ya sayar da kayan abincin ga wani bi zahabin akan zinari za a biya da kuɗi. ila ajalin zuwa wani ajali kamar wata ɗaya ko abin da ya kama da haka summa yashtari bizahabi tamran to da wannan zinariyar da za a biya shi da ita in ajalin da suka ajiye yayi to sai ya fanshi dabino madadin kuɗin duk dai magana kamar wancan ɗin take kabla an ya kabi da zahaba kafin ya karbi kuɗin nasa madadin a jinkirtar zuwa lokacin da za a biya shi kuɗinsa, in an biya shi to in ya so ya sayi dabinin a hannun mai sayan abincin nasa, alkamace ko waninta. To fakari hazalika wani ha'an sai ya ƙi wannan, shi abubakar ɗan Muhammad ɗan Amur ɗan Hazim. babban tabi'i ne, wani anhu ya hana yin hakan. Wahadasani an malikin an imni shihabin bi misli zalika. Imamu Yahaya ya ce daga Malik, daga imni shihab, shi ma yana fahimta ko fatawa kwatankwacin haka. Yana sayi ɗan musayib da Suleiman imni Yasar. da abubakar ɗan Muhammad ɗan Amr ɗan Hazm duka waɗannan manyan tabi'ai ne da wannan tabi'i na baya da su kaɗan ibn shihab a malamin imamu malik to duka sun fahimci wannan cewa wanda ya sai da kayan abinci bashi za a biya shi kuɗin nan gaba to ba zai canza abin biya ɗin ba ya ce a bashi wani kayan na abinci ba kafin a bashi kuɗinsa madadin kuɗinsa in yana so sai dai ya bari in an biya shi kuɗinsa to ya sayi abin da yake so na kayan abinci a hannun wanda ya sayi abincin nasa na farko ga ƙarin bayani da imam malik ɗin zai yi na abin da ya fahimta ya sa suka hana yin haka ɗin ƙala malikun maliki ya ce rahimahullah wa inna ma na ha sa'id ibn al-musayyabi wa sulaiman ibn yasarin wa abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazmin wa ibn shihabin wai abin da ya sa waɗannan tabi'ai su hudu manya suka hana an Allah ya bi ar-rajulu hindatan cewa mutum ya sai da alkama bizabin da zinari ladin nan ba ta korewa ba ce eh taukidi ne kawai eh kamar faɗin Allah ta'ala ma mana aka Allah tasjuda iz amartuka me ya hana baka yi sujada ba wato da na umarce ka ladin za'ida ce kawai littauki an ka fassara ta a babin ta to ma'anar ba za ta gamsar da kai ba yawwa ya ce wato asalin maganar kamar cewa yake an an yabi arrajulu hindatan kawai ladin kada a yi la'akari da ita mu'akkida ce kawai kaman fala wa rabbika la yu'minu eh hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum la din za'ida ce kawai litawkid amma ba nafiya bace ko nahiya wato ma'ana an an la yabi ar-rajulu hindatan bi zahabin wato sun hana mutum ya saida alkama da zinari summa yashtari ar-rajulu bi zahabi tamran sannan mutumin wanda ya sai da alkamar tasa ya sayi wato ya saya a madadin zinari sai ya sayi dabino wato summa yashtari tamran summa yashtari rajulu tamran bi zahabi shine a ma'anar maganar wato sannan sai ya sayi dabino da wannan zinariyar qabla an ya qabida zahaba kafin ya karbi zinariyar min bayyi'ihi bayyi'ihi ne min bayyi'ihi ba bai'ihi ba galibi za ga bai'ihi amma bayyi'i da shadda ne naka da shadda ne eh kuskuren ɗabi'i ne min bayyi'ihi eh daga abokin cinikin nasa abokin cinikin nasa yawa wato sun hana Allah ya bi ar-rajul hindatan mutun ya sai da alkama bi zahabin da zinari summa yashtari ar-rajulu bi zahabi tamran sannan mutumin sai ya sai dabino da wannan kudin madadin kudin da za a bashi sai ya ce a bashi dabino ko ba dabino bane misali ne kawai kamar yadda ita ma alkamar misali ne qabla an yaqbida zahaba min bayyihi kafin ya karbi zinariyar daga wanda suka yi ciniki da shi allazi ishtara minhu alhindata wanda ya sayi alkamar a gurin sa mutumin da ya sayi alkamar a gurin sa bashi bai biya shi kudin sa yazo hannu ba sai yake yake son su wari madadin ya kawo masa kudi to yanzu an ya juya shi dabino zai karba wannan shine aka hana kuma da wanda aka yi cinikin na farko aka hana wato wanda ya sayarwa ɗin ya zama shine mai dabinon ko wani abin da zai ainihin saya a gurinsa sai zama ba sai ya kawo masa kuɗinsa ba madadin kuɗin kawai ya bashi abinci to shine suka hana fa amma an yashtariya bizahabi allati ba biha alhintata ila ajalin amma mutum ya saya da zinariya allati ba biha zinariyar da ya sayar da ita mana ya sai da kayansa akan za a biya shi da ita ya sai da alkamarsa shi zinari ana masa tazkiri ana masa tanisi aya cewa bihi ko biha yawa fa amma an yashtari lizahabi allati ba'a biha alhintata ila ajalin amma ya fansa a madadin zinari yadda ya sayar da alkamarsa da ita zuwa ajali tamran ya sayi dabino min gairi bayi'ihi daga wani mutum daban ba wanda suka yi ciniki da shi na farko ba allazi ba aminhu lihindata wanda ya sayarwa alkamarsa wani ne daban ba wanda ya sayi alkamarsa bashi bai biya shi din ba bane ba da shi zai wannan cinikin na biyu ba a'a wani ne daban qabla an yaqbida zahaba kafin ya karbi kuɗinsa a wurin mai sayan alkamarsa sai ya samu wani daban mai dabino suka yi ciniki ko dabino ko wani abu wai hilal lazishtara minhu tamra kuma sai ya mayar da wanda ya sai dabinon a gurinsa ala garimihi akan wanda yake bin bashin kudin alkamarsa sai wa allazi ba minhu bidata wanda ya sayarwa alkamarsa bizahabi lati lahu alaihi cewa ya biya shi da zinariyar da yake bin sa fi samani tamri nan ma akwai gyara a wasu nuska ɗin da ke cewa fi samari tamri fi samani yawa a madadin kuɗin dabinin e to fala ba sa bi zalika babu laifi da wani bari maimaita jumlar yawa fa amma an yashtariya bi zahabi amma a ce ya saya da zinariya allati ba a bihal indata zinariyar da a kanta ya sai da alkama ila ajalin bashi zuwa wani lokaci ya sayar ma wani ya sayar wa wani alkamasa kan wani kuɗi na zinari kuɗi dai kawai ake nufi bashi to sai ya sayi tamran dabino min gairi bayi'ihi daga wurin wani mutum wanda ba da shi suka yi cinikin na farko ba allazi ba aminu da wanda ya sayarwa alkama ba wannan daban ne yawa shi wanda aka bi shi alkama kuɗi yana nan kansa tukun kuma ba a wurinsa za a fanshi dabinan ba yawa kabla an yagbi da zahaba kafin ya karɓi kuɗinsa a wurin mai sayan da alkamarsa wai hilal da zishtara min hutamra to sai ya mayar da wanda ya sayi dabinun a gurinsa ya umarce shi ya mai da shi ala gari mihi ihala ita ce je ka guri kaza ka karbi kaza shine ake kira ihala ko hawala ahaltuhu ala kaza na mai da shi na rifarin ɗinsa na umarce shi da kaza ko da likita aka ce ahalahu ala kaza ya rifarin ɗinsa zuwa kaza yawa rifarar kes misali a ce koma je ka gurin wani to to ya umarce shi cewa ya koma zuwa wani a wato alangari mai mutumin da yake bin sa bashi na alazi ba aminhu lihindata wanda ya sayarwa dabi a alkama bi zahabi lati lahu alaihi akan ya bada kudin zinari kudin zinari da yake bin sa fi samanin tamri eh a matsayin kudin dabino fala ba sa bidalika babu laifi da wani wato ma'ana inda wanda suka yi cinikin na farko ne aka hana wanda suka yi ciniki da shi na farko ya sayi dabino a alkama a wurinsa akan kuɗi kaza zai biya shi zuwa wata ɗaya ko abin da ya kama da haka tun bai biya shi ba lokacin bai yi ya karɓi kuɗin ba sai shi kuma ya zo da dabino misali ko wani abu shi mai bin sa wannan kuɗin bai karɓi kuɗinsa ba la'allama lokacin biyan kuɗin bai yi ba to sai ya ga alkamarsa ko a ya ga dabinonsa sai ga yana so to sai ce to yanzu yana son ya bashi dabino na kuɗin da yake bin sa na alkama bai karbi kuɗin ba inda ya karba sai su yi ciniki kawai wani abu ne da ba da alaka da cinikinsu na baya tunda kuɗinsa ya zo hannunsa an wuce wannan gurin saboda haka za su yi ciniki amma bai biya shi kuɗinsa ba tukuna to sai a ware da karɓar dabino madadin kuɗin da shi da suka yi cinikin da farko shine aka hana to amma idan ya zama da wani ne daban shi wannan dai bai biya shi kuɗin alkamarsa ba amma sai ga wani mutum na daban yana sai da dabino ko wani abu sai ya ce yana son ya saya amma kuma bai da kuɗi sai wannan da yake bin mai sayan alkama to kaga sai su yi ciniki da wancan mutum na biyu cewa ya sayan masa kuma ya jira yayin da wannan ya zo biyan kuɗi to sai ya karɓa yawa ya ce masa je ka karɓi kuɗi na da ke gurin wane ya sai alkama alkama ta ni ma bai biya ni ba sai ka je ka karɓa a gurinsa to in wannan ne babu laifi qala malikun maliki yace wa qassa altu an zalika ghayra wahidin min ahli ilmi lalle na tambayi ba ɗaya ba cikin malamai game da haka walam yarau bihi ba'san amma ba su ga laifi da haka ba imam malik yana cikin wato mujtahidan da wato suka bibi malamai da yawa eh malamai da yawa kafin yayi tamakkuni kuma yana da ƙarancin shekaru amma dai malamai da yawa an ce ya kai malamai kamar saba'in suka masa tauƙi'i cewa zai iya ba da fatawa da karantarwa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a yana ɗan shekara ƙasa da ashirin wasu masana ce shekara goma sha bakwai na ga tarjamarsa tarjamar imam malik mai kyau sosai wanda wani babban malamin malikiya ibnu naji ibnu naji mai sharhin risala ya sharhin risala wannan samu da mujalladai bi manya to yayi tarjuma Imam Malik wanda an sa littafin a hamishin mudawwana ya faɗi waɗansu maganganu irin waɗannan sosai Imam Malik yana irin mutane za ku guje suna cewa a ni baya ta da Maliki anan kaza kaza haka kurin saboda sakarci to ba ba abu ne mai sauki ba sai kana da dalili mai karfi dalili wanda yake mai karfi kafin ka kuma ko da za ka yi wannan ma ya kamata a yi ladabi wato yana bibiya kwarai shi yasa a duk mas'alolin za ga yana cewa na ji malamai sun ce kaza ko kuma wannan magana ita ce na fi gamsuwa da ita da maganganun da na ji to duk sanda ya faɗi haka to fa ba magana ɗaya ya ji daga wurin malaman ba wannan dai matsalar kenan wato wanda ya sai da abinsa kayan abinci bashi to sai ya jira an biya shi sannan ya fanshi wani abu na abinci a hannun wanda ya sai kayan abincin bashi a gurinsa kada su ware da ainihin kayan abinci ba tare da ya karbi kudinsa ba inda shi ɗin amma in wani ne za su iya yi don nan ma za a iya cewa kawai an yi wani ciniki ne na bashi wanda wato ciniki ne sai ya karbi kudin a wurin wanda ake bin sa bashi wannan babu laifi sai matsala ta gaba as-sulfatu fi ta'am sulfa ana kiran sa salaf ko salam wato abin da ke nufi da sulfa ko salam mutum ya bada kudin sa na wani abu wanda za a yi cinikin sa bayan an tantance shi yawan sa irin nagartarsa da ingancin sa da kuma lokacin da za a kawo shi a yi ciniki to sai a ba da kuɗi yanzu yanzu sai a jira kayan zuwa sanda aka yi ajali wannan babu laifi man aslama fi shay'in falyuslim ko man aslafa fi shay'in falyuslif fi kailin ma'lum waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yayi izini dama can kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina mutane mutanen sunaye sai mutum ya bada kudin sa na dabino ko alkama bana sai su yi ciniki cewa baɗi har shekara biyu ma suna yi kamar da ruwan suka nuna cewa a baka kudin yanzu sai baɗi za ka ba da kayan ko baɗi waccan amma dai mutanen da suna da gaskiya amma wani kan ya cinye kuɗin shekara guda a gani kawai zai asara ce tsagwaranta saboda haka duk yadda zai sai ya ma tsilla-tsilla da zai ki biyanka ko ya baka abin da ya ga dama saura ku yi ta rikici yana ta ɓata ma lokaci har ka gaji ka bar shi da Allah kuma dama shi haka yake da akwai mutane da yawa yanzu inda za su samu duki a hannun mutane a yi ta walagigi haka zuwa lokaci mutum ya haƙura ya ce kai na barka da Allah wani masa ya ce na gode na an samu wanda ya haka ya ce shi a bar shi da Allah Allah saboda akwai wanda ya shaidar da mutane cewa yau kam aurensa da wance ya ƙare ya yi sake uku su shaida dama an san su da yawan rikici ya ce aurensu ya ƙare to daga baya sa aka ji sun koma aka yi masa magana a ce to ga abin da ka zo ka gaya mutane sai ce to ai wannan lamari fa sai dai a bar shi da Allah in je shi shi din kansa to da ya za a yi da kai tunda babu hukuma mai abin nan tsaiwa ba ka ba da sai a daure ka a daure ku duka kai da ita da kuka yadda amma daban-daban ko ba haka bane sai a gaya za ku yi zaman auren ko a kagan akwai musulunci shari'a ba za a basu haka ba dole a raba ita amma tun da babu ya ce sai dai a bashi haka a bashi da Allah da Allah ka za a tadda shi kuma shi baya gaggawa inna mai raunahu ba iya da wani rahu kariba kamar mutanen masu tsoron Allah ne da duk abin da aka kulla na yarjejeniya suna kiyayewa to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda zai yi salami zai ba da kudin sa a bashi kaya babu laifi to amma in kayan abinci ne to yayi wannan din a bisa au na hannu sananne inda hannu za a auna in kuma nauyin su ke nema a san nema to a san yawan nauyin yawa sannan kuma zuwa ajali sananne kuma dama ciniki ake yi yawa wani da amfani a shar'anci kamar a ce bazara ta yi mutane ba da jarin noma wasu wasu kuma suna da jarin sosai don kagan akwai gaskiya mu'amala ta gaskiya to masu jarin masu kuɗi suna iya bayar da kuɗinsu sai mutum ya ce to ga kuɗin buhu goma mu yi ciniki akan dubu kaza kaza to sai a ba mutum kuɗin yanzu kaga ya samu jarin noman tayu kuɗin da ya karɓa in Allah ya bada dace kuɗin buhu goma nan a samu ashirin ko goma sha biyar ko wani mai kama da haka in ya girbi ya ɗauki nasa wato ya biya na mai mai kuɗi kaga zai samu nasa to duk abin da ya samu Allah ya albarka kaga ya tsira daga zaman banza kuma ya yi amfani da lokacinsa an amfani juna to yana daga cikin manufofin da suka sa shari'a ta yadda da wannan ko da shekara guda ko shekara biyu ana iya yi to shi ake kira sulfa to ana yi a abinci ana yi a kowane irin abu ma ko shanu misali an yadda ga waɗanda suke harkar shanu idan mutum ya amince da wani cewa zai je ƙasar adama ko wani wuri makamancin wannan ya samo shanun amma sai a kwatanta girman shanu da irin yadda suke dai tunda su masu harkar sun santa cewa kowane ɗaya za a saye shi dubu ɗari kaza ya yadda ya kawo masa shi a wannan adadin shi mai sayowa idan ya yi tunanin insha Allah zai samu fita bayan duk abubuwan da zai yi na ɗawainiya transport da abinci da komai da komai da yadda zai saya sai a ba shi kuɗin amma duk a irin wannan da ba a cewa ka kawo za a baka dan zai zama addaini bidain wannan kuma bai halatta ba saboda haka sai shi wanda za a kawo ya bada kuɗi nan take sai a sa ajali da za a kawo kayan to in an kawo kayan a bisa wannan sharadi shikenan ribar da shi mai kawowa ya samu wannan Allah ne ya bashi kuma an samu kuma aka sai to dama lamarin kasuwanci haka yake yawwa to shari'a ta yarda da wannan ana yi a tufafi ana yi a abinci duk wani abu za a iya tantance shi da yawansa da sifarsa a yi cinikinsa a kawo shi a wani lokaci ana iya yi kama dai wannan sulfa wato ba da sulfa ko salami game da abinci za a yi khasatan bayani khasa حدثني يا عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال Abdullahi dan Umar ya ce la ba'asa bi an yusallifa ar-rajulu ar-rajula fi ta'amil mawsufi bi si'rin ma'lumin ila ajalin musamman ma lam yakun fi zar'in lam yabdu salahuhu aw tamrin lam yabdu salahu daga ma daga Yahya daga Malik daga Nafi daga Abdullah dan Umar Abdullah dan Umar ya ce la ba sababu laifi da an yusallifa rajulun rajula wani ya bada kuɗi ga wani a matsayin salafi ko salami ina nanata wannan saboda a karatun fiqh yawanci mutane suna samun rikicewa da masu karantarwa da masu karatun galibi ba a rarrabewa asalin ma'anar wato salami ko salafi ko cewa ɗaya ne amma dai wannan bayani da na yi shi ne ma'anar salafu ko salam amma akwai kuma salaf wadda ke zuwa da ma'anar ramce kawai a baka bashi ka biya e, sulfa ko salaf a matsayin rance ko ƙar amma dai a wannan abin da ake nufi e, sulfa ko salaf ko salam to shi ne a yi cinikin abu da babu shi a ba da kuɗin a kan siffar da aka siffanta cewa lokaci kaza za a kawo abin shari'a ta halatta wannan kamar hadisin da muka ishara kansa ɗazu hadisi ne ingantacce da wasu hadisai da dama suka zo to shi umar yake cewa la ba'sa babu laifi bi an yusallifa rajulun rajula wani ya baiwa wani salami ko salafi fi da'ami akan kayan abinci al-mawsufi abin sifantawa dan dole a tantance shine sifantawa dan an bar abin haka to sai mutum yayi in ba mai na kirki bane shi ba mai adalci bane sai ya kawo abin da ba nagartacce ba a ce hatsi kawai wani irin hatsi ko kuma alkama kurin wace irin alkama ko dabba wace irin dabba saniya a sai an tantance alkamar nau'i kaza, shinkafa nau'i kaza, gero ko dawa, ko kuma sannan sabuwa ko tsohuwa, da abin da ya kama da haka yadda za a tantance saboda kawar da jayayya, mai kawar da jayayya. Galibi mai saye yana da kwaɗayin ya samu ainihin fa'ida mai yawa sosai, sannan shi ma ko mai sayarwa wato haka zai so janibinsa in babu tantancewar amma an tantance sai ka ga an yi an raba gardama tana dama mutum ya yadda a bisa wannan shari'i ka gaba da wani karfin kuma da zai jayayya to shi yasa ya ce abinci abin sufantawa bisa farashi tsananne kamar na ce kowane buhu za a ba kawo shi akan farashi kaza ila ajalin musamman zuwa ajali sananne dole a sa lokaci don kada a bar abin a sake shi mai kawowa ya ba kansa dama ya ƙi kawowa a kan lokaci sai a yi jayayya duk wannan ya halatta malam ya kunfi zar'in lam yabdu salahu matakar ba a yi wannan yarjejeniyar ta ciniki a shukar da bata nuna ba a wata murin lam yabdu salahu ko kuma dabinan da nunarsa bata riska ba bata bayyana ba in an bar abin haka a sake don wato ba a tambayar ma mutum to wai kai yanzu da kake neman za ka kawo alkama ko shinkafa kana da gonan ne kana da kana nomawa kana kaza ba ruwanka in ka yarda cewa zai kawo maka in ma kasar sin zai je ya kawo duk ba ruwanka akwai wani sahabi na manta sunansa da yake da da wani tabi yake tambayar su to yayin da suke yin sulfa a wancan zamanin shin kuna tambayar su cewa kuna nomawa ne ko fa suka amma ba kuna nasaluhum an zalika ba ma tambayar su game da wannan eh ko mutum yana noma ko baya noma kai dai ya kawo maka kayan kur ko makiyayi ne shi ko ba makiyayi ba ai ba sai ka noma ba kake samun kayan kuma ba sai ka yi kiwo ba kake samun dabba ana samun su a kasuwa ruwa wanda ya kiwata ai kasuwar yake kaiwa ya sayar ko wanda ya noma shi ma kasuwar yake kaiwa ya sayar saboda haka in ka bashi kuɗinka akan abin da aka wasafta to kai dai ya kawo maka kaya duk ma inda zai samo shi saboda haka ba matsala akan wannan to amma idan an ayyana cewa wannan shukar a cikinta ita ce za a kawo gashi kuma bata nuna ba ko ‘yan itace ne ba su nuna ba, to kaga an kulla ciniki ne kan abin da mai shari'a ya hana yawwa amin karanta a baya cewa baya halatta a sai da amfanin gona a matsayinsa kuma bai nuna ba ko kuma ‘ya'yan itace ba su nuna ba to wannan sai zama an hana ta wannan janibin amma in an bar shi kawai shi dai zai kawo kaya ne ba ayyana ba sanda aka yi aka yarjejeniyar in yayi ya kawo kaya shikenan babu laifi to wannan asari na ibnu umar yana da goyon bayan hadisai da yawa ingantattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala malikum Imam Malik ya ce al'amuru inda na yadda al'amari yake a gurin mu a Madina fi man sallafa fi da'amin game da wanda ya bada kuɗin sa salafi ko salami game da wani abinci bi irin ma'lumin akan wani farashi wato sananne ila ajalin musamman zuwa wani ajali sananne fahallal ajalu to sai lokacin kawo kayan yayi falam yajidil mubta'u indal bai'i wafa'an min mubta'a min to shi wanda ya saya bai samu aini bai samu ba a wurin mai sayar masa wafa'an cikawa min mubta'a minhu abin da ya saya daga wurin nasa wanda ya bada kudin sa aka masa kai aka ga shine mai saye ko wanda zai kawo kaya kuma shine mai sayarwa to wanda ya bada kuɗi sai ya zama lokacin yayi amma kuma kaya bai samu ba ta bangaren wanda zai kawo kaya fa aqalahu to sai shi wato shi mai mai kuɗi kenan wanda za a kawo kaya sai ya masa afuwar ciniki aka fasa cinikin yanzu tun da kaya bai samu ba, to sai ya ce to yanzu an yi afuwar cinikin an fasa, akwai ikala ko, an yi ciniki an kulla sannan a zo a warware cinikin a fasa, mai kaya ya rike kayansa ko da ma ya samu in san amince ko kuma in ma in bai samu ba mai kudi ya rike kudinsa. Jito fa inna la yanbaghi lahu an ya'khudha minhu illa warikahu aw zahabahu wato baya halatta gare shi to lalle shi wanda ya bada kudin sa a kawo kayan baya halatta gare shi ya karba daga wurin mai kawo kayan da bai samu din ba illa warqahu sai azarfasa aw zahabahu ko zinari yasa aw yasamana allazi dafa ilaihi bi aini ko kuma kudin sa da yamma ko wani irin kudi ne wanda ya mika masa hakikanin kudin kawai shikenan yawa sai da masa da kudin sa kawai wa inna la yashtari minhu bizalika samani shay'an hatta yaqbidahu minhu ba zai yiwu ba ya fansa daga wurinsa a madadin wannan kuɗin ya sayi wani abu da shi ba hatta yaqbidahu minhu sai ya karbi kuɗin a gurinsa tukuna eh ya zama wancan maganar cinikin wancan ta salami cinikin salami ko salafi ya riga ya shuɗe ko in an da masa da kuɗin sa an gama wannan magana yawwa to in yana iya mai da kuɗin gare shi ya sayi wani abu da shi mutumin yake da shi kaga matsala ta ya kama da waccan ko cewa dai ba zai fanshi dabino madadin kuɗin alkamarsa ba in ba da masa da kuɗi ya shiga hannunsa ba matsalar ta sama ko da muka fara ambata wato nan ma in an yi ikala bayan an yi salafin kaya bai samu ba to kuɗin za a karɓa tukuna in an karbi kudin to shi kenan in mai kawo kayan yana da wani kaya daban sai ya mai da kudin su gare shi su yi ciniki na sabon wani abu wani sabon abu babu laifi kaman amma madadin kayan ba a dawo masa da kudinsa ba madadin kudin kayan a ba da wani abu kuma daban to wannan shi ma bai halatta ba wazalika dalilin da yasa aka ce bai halatta ba annahu iza akhadha ghayra samani alladhi dafa ilayhi cewa idan ya karbi wani abu ba kudin da ya bashi ba aw sarafahu fi sil'atin ko kuma ya musanya madadin kudin akan wata kadara gairi da'amil da zifta aminhu ba abincin da ya saya wurin sa ba ba abincin da suka yarjejeniya zai kawo masa ba wa huwa bai'u da'ami qabla an yustafa to ya zama kamar ko kuma haƙiƙanin sai da abinci ne kafin an yi safa kafin a karɓe shi tunda zai kawo masa alkama ba ta samu ba to yanzu in an musanya ba a karbi kuɗin ba aka ce to shi kenan madadin wannan alkamar da za a kawo ko abincin za a kawo a ba da wani abin da to sai ya zama tamkar abincin ne yawa da aka saya kaga bai zo hannu ba kuma an sai da shi an karbi wani abu a madadinsa yawa saboda haka kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to dan kada a yi wannan ko abin da ya kama da shi ya zama shubha ta shiga to sai an dawo da kuɗin kaga an kashe wannan magana an kawo ƙarshen ta ciniki dai ya warware yawa to sai yana so sai sai wani abun a gurinsa to babu laifi amma kafin ya karɓi kuɗinsa ai abinci yake binsa ko yawa kuɗin abincin bai samu ba sai a warware kuma a karɓi wani abu to sai ya zama tamkar abincin da yake binsa ɗin ne ba a riga an karɓe shi ba kuma har wato an sai da shi yawa karɓar wani abu a madadinsa shine tamkar an sai da shi a wani cinikin na daban to sai shubhar ta sa aka hana kala malikun maliki yace wa qarna ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai ami qabla an yustawfa kuma lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sai da abinci kafin a karɓe shi to tunda wannan shi ma alkamar da zai kawo masa zai bashi da kaka'a ko kuma a wanda zai kawo domin wannan ba wai sai kamar manomi wanda zai in ya noma ko kuma da kaka'a ya kawo ba ko ma a haka wasu kasuwanni zai tafi ya je nemo kayan duka ana iya yin sulfa amma dai ya ba da kuɗin ba a kawo masa kayan ba kuma ba a dawo masa da kuɗin ba sai a ce a wari a ba da wani abinci to sai zama abinci ne da ba a same shi ba ba a karɓe shi ba kuma an sai da shi ma'ana an karɓi wani abu a madadinsa to sai zama akwai shubha ta saba wa wannan hani na manzo Allah sun gara a dawo da kuɗin tukuna sannan a tsere sabon ciniki kala malikun imamu maliki ya ce wa inna dimal mushtari fa qala lil ba'i idan mai saye yayi da na sani wanda ya bada kuɗin nasa kenan a kawo masa kayan sai da na sani faƙala lilba'i ya ce wa wanda zai sayar masa wato wanda zai kawo masa kayan kenan. Ya ba shi kuɗin buhu goma zai kawo, to bai kawo su ba, shi kuma wani tunanin ya zo masa cewa da bai yi wannan harka ba ma, to sai ya ce wa wanda zai kawo ɗin bayan an ba shi kuɗi. Sai dama mun ce, ai ita shi salami ko sulfa ko salafi, ba a kullawa ba a ba da kuɗi ba a ce sai an kawo kuɗi ko kuma sai wani lokaci don kar ya zama a bai udaini bidaini kai ba yanzu za ka ba da kaya ba kai ma ba yanzu a baka kuɗi ba ka ga bashi ta kowane ɓangare to mai shari'a ya hana haka to dama ya riba ya ba da kuɗin faƙalar ba'i sai ya ce wa mai sayarwa mai kawo masa kayan kina shine ba'i a nan a ƙilni kamun afuwar cinikin nan yawwa ma'ana mu fasa cinikin nan a yi haƙuri mu fasa cinikin nan in ka yadda da haka wa unziruka bi samanin da zai dafatu ilaika ni kuma sai in bi ka a hankali in ma jinkiri akan ainihin kuɗin da na baka ba sai na matsa ma dole ka kawo min su yanzu ba mana in ka in ka yadda cewa mu warware wannan ciniki da muka yi za ka kawo min alkama ko za ka kawo min kayan abinci na wannan kuɗin in ka yarda an fasa tunda duk abin da aka riga aka ƙulla wanda ba aibi ne a cikinsa ba ya riga ya ƙullu saboda haka in ana son warwarewa ba da ƙarfi ake yi ba sai dai a da lalama ko ba haka ba wa ce to in ka yarda a fasa wannan ni kuma sakamakon haka zan kyauta ma zan kyautata maka in jinkirtar maka kuɗin da na baka ba sai ka dawo da sunan take ba sai wani lokaci wa inna zalika la yasluhu amma malik yace wannan bai dace ba har in wato har wato sai in dai za su yi haka to sai in an ware ciniki to sai ɗauko kuɗin sai dawo masa da shi wa ahlul ilmi yanhauna anhu malamai suna hana yin haka wa zalika dalili kuwa wato wa sababu zalika kenan annahu lamma halla da'amu lil mushtari alal ba'i cewa yayin da kayan abincin lokacin ba da shi yayi lil mushtari ga mai saye kaga lokacin da za a kawo masa buhaninsa ko kuma adadin da za a kawo masa na kudinsa yayi alal ba'i yawa lokacin yayi ana neman kayan a wurin wanda ya sayar wato wanda zai kawo kayan akhara anhu haqqahu to sai ya jinkirtar masa haƙƙinsa yace yayi ya masa afwa ba sai ya kawo kayan ba shi kudin yake bukata ala an yuqilahu akan ya masa iqala yanzu na hutasar da kai ba sai ka nemo kayan ba kudin nake so a damun da shi shi din kuma kudin shi ma ba dole ne sai an dawo da shi yanzu ba, zan jinkirtar maka, mana dai mun fasa wannan mu'amala, ta na baka kuɗi ka kawo min kayan abinci lokaci kaza, to, a bar wannan za ka biya ne, za ka dawo min da kuɗin, amma dai a wato zan ma jinkiri, ko da lokacin kawo kayan yayi. ba lokacin ne za ka kawo kuɗin ba sai wani lokaci ya ce ala an yi ƙilahu a kan cewa ya yi masa afuwa ciniki shi dai burinsa kawai a fasa cinikin amma jinkirin ya yadda a jinkirta zuwa lokaci a kawo masa kuɗinsa to wannan ma fa kana zalika bai a ɗami ila ajalin qabla an yusufa wannan ma ya zama tamkar sai da abinci ne zuwa ajali kafin a karɓi kayan kayan abincin wato shi ma ɗin in lokacin da suka yi a miƙa kayan abincin ya yi, to ai tamkar abincin ya nuna ya zama mallakar shi mai saye mai wanda ba da kuɗi. To amma ya nemi alfarmar a fasa cinikin, to an fasa ciniki. To inda da aka fasa cinikin za a mai da kuɗin nan take, to na babu laifi. To amma a ce an jinkirtar, an jinkirtar to wannan shine abin da aka hana kenan an jinkirta din jinkirtarwar da za ta kai ga har lokacin da biyan kayan zai yi shine zai kawo a ce an sayar da abinci kafin a karɓe shi kala malikun maliki yace wa tafsiru zalika ƙarin bayani akan haka annal mushtariya cewa shi mai sayan wanda ya bada kuɗin sa ina halal ajalu da ajalin bashi kaya yayi dama sun yi cewa da kaka'a ne in manomi ne ko kuma a bayan wata ɗaya zai je inda zai je ya kawo kaya to da lokacin karɓar kaya yayi na abinci wa kariha da'ama kuma sai ya je baya son abincin yanzu saboda kasuwarsa ba ta tafiya ko ya sauka ko wani abu mai kama da haka a haza bihi dinaran ila ajalin sai karɓi dinari guda wato a madadinsa ila ajalin zuwa wani ajali walaysa zalika bil iqala to wannan ba iqala bace wa innamal iqalatu ita iqala ma lam yazdad fihi al bai'u wal al mushtari shine wari ciniki da aka yi mai sayarwa bai karu karu da wani abba wal al mushtari hakanan mai saye wato ma'ana in ya zamanto yayin da aka warware mu'amalar ko cinikin za a dawo da kuɗi nan take to kaga shi wanda yake da kuɗi a hannunsa ba a bashi wata dama ta yi mauri kuɗin saboda wannan ikala da zai yi ba yawwa zai dawo da su ba zai kawo kai ba zai dawo da kuɗi nan take to kaga ba a sa ƙara wani abu ba, jinkirta masa da kuɗi ya more su wani abu ne, to shi yasa ba a son jinkirin a irin wani. Kawai za wa ƙarfi ziyadatu bi nasi'atin ila ajal. Idan ƙari ya auku na jinkiri zuwa wani ajali, aw bi shay'in yazdaduhu ko da wani abu da zai ƙaru da shi, yazdaduhu adu ma ala sahibi wanda ɗayan su zai ƙaru da shi akan ɗan uwansa. Aw bi shay'in yantafi'u bihi adu ma ko da wani abu da ɗayan su zai amfana da shi. koda da jinkirin ne aga in yace misali ƙarshen wata za a kawo kayan amma yace shi in ya haƙura ba zai wato da cinikin zai dawo masa da kuɗinsa zai ƙara masa wata ɗaya ma ko wata biyu to kaga kuɗin zai zama a hannunsa in ya ga dama ya juya su ya ƙaru da wani abu to wannan sai ya zama ba iƙala ce da aka santa a matsayin iƙala ba wa inna ma tasirul iqalatu iqala za ta kasance ne idza fa'ala zalika bai'an in sun yi haka a matsayin ciniki ita iqala kashi biyu ce akwai iqalar da ake yin ta wato wanda mutum zai yi dan samun lada kawai dan kyautatawa an yi ciniki ba tare da wani aibi ba mai saye ko mai sayarwa ɗayan su sai buƙaci a fasa cinikin don saboda yanzu yana da wata bukata da tafi wannan ɗin muhimmanci saboda haka yana roƙon alfarma wanda ya sayar masa ko wanda ya sayar a gurinsa ya fasa ciniki a dawo da kaya ko a dawo da kuɗi don ikala tana iya kasancewa ta kowane ɓangare wani lokaci mai sayarwa ne zai da na sani wani lokaci mai saye ne zai yi to kowannensu yana iya neman alfarma a wurin ɗan uwansa a fasa ciniki to sai a ware shi nan take mutum ya rike kayansa mai kudi ya rike kudinsa ko kuma mai kudi ya rike kudinsa mai kaya rike kayansa ba tare da an yi wani ƙarin komai ba to shi wannan shine iqala asalinta wacce suke musahabba ce ana son yin ta idan mutum yayi har Allah zai bashi lada akan haka to amma idan ya zama za a yi ta bisa da wajewa in ka yadda ka min iqala to ni kuma kudin da ke hannunka nawa ba sai ka biya ni su yanzu ba zan bar maka su zuwa wani lokaci to kaga dan kasuwa ne ko kuma dai zai yi sha'awar a ce an ba masa kuɗin ya more su zuwa wani to kaga ni ba shi ko kuma ya ce ani ba zan yadda ba tunda har an riga wannan an yi wannan yarjejeniya ta ciniki ta ya kala ko sulfa ce ko ba sulfa ba ce sai in wato tunda dai mai ciniki ya faɗa ko ba aibi da ni ba to ba za a dawo da kuɗi sai an bani wani abu ko sai an bani wani abu to in haka aka yi ya halatta ne to amma wannan kullin wani ciniki ne daban ba sulfa ba ce au ma'ana ba ba iqala ba ce ta asali da ake magana ta anan ba to irin wannan in a cinikin abinci ne a abinci ne cinikin abinci to shine ake gudu saboda wato kar a samu jinkiri yawa ya zama tamkar abincin ne aka jinkirtar wato ma'ana ba a karɓe shi ba amma kuma kamar an sai da shi yawa ba a karɓe shi ba ba a kawo shi ba amma tamkar an sayar da shi ko kuma an fasa cikin an mori wani abu to wannan ɗin duka kada ya yi kama ko kuma ya haifar da shi ba irin ta wato bai ɗami kabla an yi saufa har yanzu shi ake gudu ya ce wa inna ma'urkisa fil iqalati an ba da sauƙin iƙala ne fasa ciniki wa shirki da kuma haɗakar ciniki wato wani ya kira wani bayan an samu kaya an yi cinikinsa su haɗu wajen biyan kayan su yi kasuwanci da shi babu laifi wannan ihsani ne wa tauliya haka nan wani ya jibinta ma wani biyan wani kaya da aka sayar masa wani ya samu kaya an sallama masa kayan amma la'alla bai da tsabar kuɗi ko kuma a ya so ɗan uwansa da kayan sai ce to ka zo ka biya wannan kayan kana da kuɗi a madadina yawa ba sai kun yi sabon ciniki ba shi ake kira tauliya yawa kasuwancin ku iri ɗaya shi yana da buƙatar kayan kai ma kana da buƙata ko kuma a yanzu kai baka buƙata shi yana da buƙata saboda haka sai ka ce da shi ya je ya bada kuɗin a madadinka to wannan duka an ba da sauƙinsa ne malam yadkhul shay'an min zalika ziyadatun malam yadkhul ziyadatun shay'an min zalika na matakar ƙari bai shiga a wannan ba awin awin nuqsanu ko raguwa awin naziratu ko jinkiri fa in dakhala zalika ziyadatun aw nuqsanu amma idan ƙarawa ko ragewa aw naziratun ko jinkiri ya shiga sara bai'an to ya zama wani ciniki ne ba ya kala ba yuhilluhu ma yuhillul bai'a abin da ke halatta ciniki in yazo da tsarin ciniki halatta ce ya halatta wal harimuhu ma yuharimul bai'a abin da ke haramta ciniki kuma yana haramta shi ba hana shi ba amma dai ya kau daga asalin ikala ta asali wace aka ce musahabbi ce man aqala nadiman asarata bai'atahu aqalahu Allahu asaratahu yawmal qiyamah akwai hadisi wanda yake yana da dan da'ifanci amma dai ana aiki da shi a fadailul amal annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya yadda yayi afuwa ga wanda yayi nadama akan ciniki ya hakura aka fasa ciniki to shi ma Allah ta'ala zai masa afuwa eh ranar tashin kiyama akan tintibensa sa irin yadda ake samu da wanda ba za a rasa irin wannan ba har yanzu almajiri yana da matakar kwaɗayi a littafinsa ya sai da duk ɗan ‘yan tarkacen za su iya saiduwa da yake da su amma ya shiga ƙaƙani kayi sai sauran littafinsa kawai to kuma ba yadda za a yi to kaga dole ya fi da littafin to kuma ya sai da littafin ga wani kuma sai Allah ya kawo wani buɗi babu jimawa da ya san za a yi haka da wannan littafin da yake so ba zai sayar ba kaga yana iya zuwa ya nema daga wurin wanda ya sayi littafin ya ce dan Allah littafin nan dama ba dan bana son sa bane ba ina da son sa matuka to amma gashi gashi na samu dama kai hakuri ka da min da shi to in ya da masa da shi ya karbi kudin sa to ya samu lada in ya dan Allah eh kaga wannan shine asalin ya kala amma in ya ce to mu kasuwanci muke yi haka kurin mai dama kudinka sai dai a ɗan tsakuri wani abu saboda haka in dubu ɗaya saya ya ce a sai dai dama da ɗari tara ko ɗari takwas ya zama wani ciniki daban kenan wannan ba kala ba ce babu lada irin wancan da annabi sallallahu alaihi alkawari akan so shine imam malik cewa idan an samu jinkiri ko aka samu ragi ko ƙari yawa ma'ana dai wani ya amfana yawa da wannan ikalar to ba laifi ba ne malamai sun ce ba laifi ba ne amma dai ba ikala ce ta asali ba kenan idan aka yi sulfa aka yi ikala abinda aka fi so ka ba da kuɗi a kama kaya sai zamanto kayan bai samu ba ko kuma in ya samu kai baka buƙatar kayan yanzu sai ka nemi a fasa cinikin to in an dama da kuɗinka nan take to wannan babu laifi ya zama ikala wa irin wacce ake so mai falala babin ikala amma idan aka ce a'a kai dai kar a karbi ma'ana ba sai an kawo maka kaya ba amma zaka jinkirtar shi mai kawowa kuɗi ba sai ya da maka da shi ba yanzu kaga shi zai karu kenan yanzu la'alla shi yasa ma ya yarda cewa a fasa cinikin saboda za a bar masa kuɗi to wannan ya zama wata fa'ida to shi ma ba haramun bane amma dai ba babi na ikala musahabba ba shine abin da ake nufi Iƙala musaba ita ce wace wani ba zai amfana da wani abu na ƙaruwa a ɓangarensa ba ko kuma raguwa. Ƙala malikun, maliki ya ce, Man sallafa fi hindatin shamiyyatin, wanda ya ba da sulfa, ya ba da kuɗinsa a kan akawa masa alkama irin ta sham, wala ba su an yi a kuza mahamulatan ba da mahillin ajali, to babu laifi ya karɓi alkama da ake kira mahamula da bata kaita ba, bayan amma lokacin ajalin ya yi, tunda duka alkama ce, in ya amince babu laifi, waka zalika man sallafa fi sinfin min al'asnafi, kamar haka wanda ya ba da kuɗinsa a kawo masa wani sinfi daga cikin sinfofi, ya ce a kawo masa gero sai aka kawo masa maiwa, ko a kawo masa jardawa sai aka kawo masa farfara misali, ko kuma shinkafa mai iri kaza sai aka kawo wata shinkafar. wacce ta ɗan saba sinfinta ya ɗan saba da wannan bayan lokacin ya yi fala ba su an yi a huza kairan mimma sallafa bihi babu laifi ya karɓi fiye da abin da ya ba da kuɗinsa a kawo masa au adana ko abin da ya gaza bisa yardarsa amma ba da mahillil ajali bayan ajalin ya yi in wanda ya bi ne to kaga da yardar mai kawowa in kuma wanda ya gaza ne to kaga da yardar wanda za a kawowa ba dai cogi aka yi ba abin a bayyane aka yi shi ga sharɗin da aka yi gajejeniyar da aka yi to amma an ɗan samu saɓani kaɗan dangane da nau'in simfin to wannan rage ko ƙaruwar da aka samu bayan ajalin ya yi wato lokacin da za a kawo kayan ya riga ya cika aka kawo shi da ɗan giɓi ko da ƙaruwa to babu laifi akan wannan wa tafsiru zalika ƙarin bayani akan wannan shine an yi sallifar rajulu fi hindatin mahmulatin mutum ya bada kuɗinsa na salafi za ko salami za a kawo masa alkama da ake kira mahmula eh tana da yar daraja akan sha'ir misali fala ba sa an ya akhuza sha'iran aw shamiyatan babu laifi ya karbe sha'ir ko alkama shamiya da bata kai ta ba wannan ya dasa ne wa in sallafa fi tamrin ajwatin in ya bada kudin sa aka masa dabino ajwa mai kyau sosai ingantacce sosai fala ba sa an ya akhuza sayhaniyan aw jam'an babu laifi ya karbe babu laifi in an kawo masa ya karbi nau'i da aka kira sayhani ko jam'i wanda martabarsu bata kai ta wancan ajiwa din ba amma sai ya gani in ya lamunci ya amince in dai lokacin kawar yayi wa in sallafa fi zabibin ahmara in ya bada kudin sa akan za a kawo masa dabin inabi busasshe ja wala ba su an yakuza aswada babu laifi ya karbi baki duk da cewa jan ya fi baƙin iza kana zalika kulluhu ba da mahillil ajali inda dukkansa bayan ajalin da suka ajiye din ya riga yayi iza kana makilatu zalika sawa'an kuma har ila wani sharadin in yawan awun ko nauyin ɗaya ne yawa dan bambancin kawai a inganci ko nagarta ta shi wannan nau'in ya dan sha bamban da yadda suka yi magana amma dai yawan kan ba bambanci nauyin ba bambanci kuma lokacin ya riga ya yi amma dai sai yana da ɗan bambanci kaɗan to wannan in ya amince ce a ba komai ai duka matafiyarsu ɗaya ne duka za a tafi da su ya yadda to babu laifi bi misli kaili ma sallafa fi da kwatankwacin yawan awon abin da ya ba da kuɗin kuɗinsa akan a kawo masa don dai wannan ne babu laifi ƙarshen babin kenan karatun ya zama na fikhu saboda haka za a ji shi da ɗan tsauri-tsauri sai an duba sosai. Amma da asali idan mutum ya fahimci surar mai ake nufi da salami ko salafi to gane abin insha Allah zai zama da sauri. Allah ya datar da mu.